أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله وما توفيقي إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ما قال مسلم رضي الله أنواع مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته na gode ma Allah tabaraka wata'ala da ya sake kamu wannan lokaci mai albarka inda za mu ci gaba da karanta hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wanda shi ne mafi girman ilimi bayan ilimin alkur'ani saboda magana annabi ne sallallahu alaihi sallam za mu tashi cikin hadisi na ashirin daga cikin hadisi na na arba'un hadisi insha Allah bismillahir rahmanir rahim عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت تو wannan hadisi wanda Bukhari ya rawaito shi sahabin da ya rawaito shi shine abi mas'udin ma'ana aqbat bin amr al-ansari al-ansari ma'ana mutumin madina kenan mutanen madina wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya tafi zuwa wurinsu suka taimake shi suka taimaki muhajirin masu hijira shi sa ake musu al-ansar saboda sun taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma aka ce albadri shi wannan wanda ya wuto hadisin nan ma'ana shi uqbat bin amr wanda aka ce mutum madina ne sannan kuma aka ce albadri mutumin badar ne ko dai ana nufin yayi yakin badar kamar yadda bukhari da muslim suka yi ishara zuwa gare shi ko kuma ana nufin a bai shi yakin badar kin ba amma an dangana shi ne da garin badarkin ma'ana na badarkin ne na wurin kamar yadda jumhurin malamai kuma suka yi ishara zuwa haka nan to ala'ayi halin dai babban sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam su mutanen badarkin na wanda suka yakin badar ya shi ne mafi girman yaki a cikin tarihin musulunci shine yakin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara yi kuma shine mafi girman daraja shine wanda aka yi bayan an an kaura zuwa madina to waɗanda suka yakin nan na yakin badar su mutum ɗari uku ne da goma sha uku wanda ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu albishir da aljanna kuma mala'iku sun yi yaƙi tare da su masu roƙa musu gafara to wannan babban sahabi wanda ya rubuta wannan hadisin malam Uqbat bin Amr al-Ansari an ce ya ruwaito hadisai ɗari da kuma hadisi guda biyu ya rasu ne a garin Madina radiyallahu ta'ala anhu to abinda wannan Uqbat bin Amr al-Ansari yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, Inna mimma adrakan nasu, lalle yana daga abin da mutane suka riska, min kalamin nubuwatil ula na daga zancen annabtaka ta farko, shi ne cewa idza lam tastahi idan baka shi kumiya ba fasna ma ita, to ka aikata abin da kaga dama wannan wannan hadisi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya gaya mana ta hanyar wannan babban bawan Allah cewa lalle ne yana daga abinda mutane suka riska eh abinda mutane suka riska min kalamin nubuwatul ula daga zancen annabtaka ta farko ma'ana ma'abuta annabci wa'inda suke gabanin annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga annaban farko abu ne wanda yake wannan magana da za a hudu ta idza lam tasdahi fasma ma ita ba wai a zamanin annabi bane kai sallallahu alaihi wasallam a'a annabi yace abu ne wanda mutane suka riska riska tun daga annabtaka tun daga zancen annabtaka ta farko to shine an ce kamar da shi mai shari'a yake da cewa annahu sha'a fi shari'ati adam cewa wannan ya zo ne cikin shari'a tun annabi adam wattafaqat alaihi al-anbiya kuma annaba suka yi tun ittifaqi akan shi ba'dahu bayan annabi adam ila an adraknahu fi shari'atina har muka riske shi mu ma a cikin shari'a da haka falam yunsah da haka wannan hukuncin na wannan magana na wannan hadisin ba a shafe shi ba fi shari'atun min ash-shara'i cikin wata shari'a daga cikin shari'o'i ba a taba shafe shi ba saboda shi amrun ne kan ulima sawabu an san dace wa shi cewa kawai abinda aka faɗi nan daidai ne wa zahara fadluhu kuma fadlan shi ta bayyana eh kuma wa talaqqatu jami'ul umami bil qabul kuma dukkan al'ummomi sun amshe shi da amsuwa wannan magana ta sha'anin kumya wanda za a yi bayani akan ta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan lam tastahi fasna ma shi'ta to annabi yana ba mu labari ne cewa ba ma shi kaɗai ba ne faɗi wannan magana wannan magana ce wadda aka tarbuta daga cikin zancen annabtaka ta farko to duk da cewa wajen ma'ana abin da ake nufin to malamai sun yi kokari su gano hakikanin abin da ake nufi idan lam tastahi idan baka ji kunya ba fasna ma shi ita to ka aikata abin da ka ga dama to malamai sun sassaba akan ma'ana abin da ake nufi wasu sun ce wannan al'amuran ne littahdid wa tawbih horo ne wanda aka yi kawai na bada tsoro da kuma zargi wal ma'ana abin da ake nufi idan nuzi'a minka haya'u idan dai aka cire kunya daga kai wa kunta la tastahi min Allah wa la turaqibuhu kuma ka zamanto baka kunyan Allah baka kiwon shi fasna ma tahwahu to ka aikata abinda ma tahwahu nafsuka to ka aikata abinda ranka take so min ar-rada'il na daga kaskantattun abubuwa wanda suke mara kyau fa inna Allah ta'ala yujazika alai to Allah madaukakin sarki zai saka maka akan shi sai ya maka asaba wasu ka ce haka ake nishi in dai har ya zamanto an tsare kunya daga kai baka kunya Allah baka kiyashi to ka aikata abinda ran naka take so Allah maka sakamako akan shi wakila wasu malaman suka ce abin da ake nufi innahu amrun cewa horo ne wa ma'anahu ma'anar shi amma alkhabar labari ne ake bada haka annahu kala kamar dai shi ya ce ne idan lam tastahi idan baka ji kumya ba fa'alta ma shi ita to za ka aikata abin da ka so kenan labari ne ake baka dan ka san muhimmancin kumya in har baka ji kumya ba to lalle ne fa'alta ma shi da za ka aikata abin da ka so hatta ta ƙa'a fi kulli fahshin wa munkari har sai ka afku cikin dukkan wani abin alfasha duk wani abin ki eh kenan da wannan ma'anar da wannan ma'anar duka kokari ne wanda malamai suke yi wajen a gane abin da ake nufi da izalim tastahi fasna ma shi ta wasu ka ce ana nufin in dai har babu kunya a tare da kai baka shin kunya Allah baka kiwon shi to shi kenan ka aikata abin da raka take ran da ka take so Allah zai kama ka wasu suka ce a labari ne ake ba mutum dan ya yi lazimci kunya aka ga mishi aka ce mishi in har bai da kunya to ba shakka wannan rashin kunya zai sa shi ya aikata kowane abu wanda yake so har sai abu cikin duk wani abu wanda yake mummuna da duk wani abin ki wala ya billah da haka alazimci kunya kunya sha'aninta yana da girma kuma Allah sosai ya yi taimakon gano da yawa akan ta sannan kuma yana daga cikin maganar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya faɗi akan sha'anin kumiya ita alhaya wa khairun kulluhu kumiya alkhairi ne dukkanta wani kuma yace alhaya alhaya la ya'ti illa bi khair kumiya ba ta kawo komi sai alkhairi yawwa yanzu wannan kumiya a ɓangaren ta na irin wadda ake nufin wadda ake nema yawwa ba wai wata kumiya ba ta daban wadda kana jin kumiyar mutane ka kin wani abin da Allah yake so ko kuma kana jin kumiyar mutane ka aikata wani abin da Allah bai so wannan ai ba kumiya ba ce wannan ko kuma kana jin kumiya kake tambayan addini ita ma wannan ba a san ta tunda an ce la haya a fiddin babu kumiya cikin sha'anin addini har ma akwai inda sai da tunan Aisha take yaban mutanen matan Madina ta ce suna ba su jin kumiya suna tambaya abin da su gyara addinin su shi kamar yadda zamu gani a gaban insha Allah dan haka wai wannan kumiya ta wasu abubuwa wanda tufa mara kyau ko wani zancen batsa ko kuma kumiyan Allah da zakka shi har ta hana ka ka saɓe shi da kunye shi da za ka ji wanda za ta sa ka tashi ka bauta mishi wannan ita ce ake nufi mai kyau kin ita ce wanda ake ta yabo kenan kunya ma akwai wanda abin yabo akwai kunya wanda take abin zargi kunya abin yabo ita ce wannan wanda muke ta magana akan ta yana mutum yana jin kunya Allah ma ya saba mishi yana jin kunya Allah ya ki bauta mishi yana jin kunya mutane ce ya sa tufa mara kyau yana jin kunya mutane ce ya faɗi mummunan magana yana jin duka wa'innan su ne ake nufi mai kyau amma kumiyar da zata hana ka bautan Allah saboda kana jin kumiyar mutane wannan ba kumiya ba ce wannan ba ta da amfani ko kuma kumiyar da ta saka ka sabi Allah don neman yardar mutane ko wani abu na daban wannan ma ba kumiya ba ce ko kuma kumiyar da za ta hana ka ka gyara addinin ka wannan ita ma abin zargi ce yawwa to don haka sai mu yi kokari insha Allah mu gyara to kamar da na faɗi sayyidatuna Aisha radiyallahu anha ta ce ni'man nisa'u nisa'ul ansar ta ce kai ma dallan mataiki matan ansar mutanen Madina matan su ta ce ma dallan su irin wannan matan matan mutanen Madina lam yamna'hunna al-haya'u an yas'alna an amri dinihinna ta ce kumiya bata hana su ba su tambaya akan al'amarin addinin su kamar yadda kuma ya zo cikin sahihul bukhari da muslim anna umma sulaimin cewa umma sulaimin radiyallahu ta'ala anha Allah madaukin sarki ya yarda da ita ja'at ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta zo wurin ma'aiki fira da amince Allah tabbata a gare shi fa qalat sai tace inna Allah la yastahi min al-haqq tace lalle ne Allah bayya jin nauyin ya faɗi gaskiya ma'ana baya barin gaskiya Allah ba za mu ce ba za mu dangana wannan kalmar mutum in mutum ne shine za a ce bayya jin kunya sai dai a ce Allah bayya barin gaskiya kawai zai faɗi ta koya ne tace to inna Allah la yastahi min al-haqq ha eh tace to saboda tana so ne ta ma annabi sallallahu alaihi wasallam tambayar da wani ya ce ayi da kunya ayi da shi sa ta fara faɗin wannan magana tace inna Allah la yastahi min al-haqq yace hal 'ala al-mar'ati min ghusl idza hiya talamat tace ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ummu salimi wai shin akwai wani wanka akan mace idan mace ta yi mafalki kaga wannan ai abu ne mai nauyi mace ta ji kuma ya faɗin shi amma da ta gaciya saboda gyaran addinin ta ne sai ta faɗi har ma ta gabatar da wannan magana ta inna Allah la yastahi min al-haqq wanda kuma aya al-Qur'ani ce to shikenan sai manzon Allah so sani ce mata na'am idza ra'at al-ma'a yace kware ko tana yin wanka in dai har ta ga ruwa ma'ana mani kenan dan haka mace in ta yi mafalki kuma ta ga mani ya fice ta to sai ta yi wanka irin yadda shi ma namiji in yi mafalki mani ya fice shi yake yin wanka duk da cewa abu ne wanda bai yawaita faruwa ba a wajen mata amma abu ne wanda yake zai iya afkuwa kenan duk wanda Allah ya dora mata haka nan kin ta gani ta yi mafarki kuma mani ya fite ta to kenan sai ta yi wanka to ka gani ita wannan ummu sulaima radiyallahu anha bata ji nauyi ko kumya ba akan tambaya na gyaran addinin ta to sannan kuma malam mai bayani yace wa alam ka sani anna aqallal haya'i cewa mafi karamcin kumya mafi kaɗancin ta wanda ake so ka yi min Allah game da Allah kuma yadda za ka yi ta Allah wa Allah ya raka haisu na haka wala ya faɗa ka haisu a maraka shi ne kar Allah ya ganka inda ya hane ka kuma kar ya rasa ka inda ya hore ka ita ce mafi kaɗancin kunyar da za ka yi ta Allah kenan ka ji kunyar Allah kar ya rasa ka inda ya neme ka kuma kar ya ganka inda ya hane ka kenan kana horon shi kana bara hannun shi to nan ka ji kunyar Allah wannan mafi karamcin ta ne wa kamaluhu to cikakkun ya kuma ta kai cikakka Allah turida da qalbika siwahu shine cewa karka so wani Allah da zuciyarka kwata kwata zuciyarka kar ta yi nihin wani wanda ba Allah ba Allahu akbar to don haka mu kokari mu kiyaye don ita kumya wadda za a yi ta kumya Allah to ita ce kiyaye wasu daga cikin muhimman abubuwa wanda annabi ya gaya mana daban-daban irin su kiyayewan kai da abin da ta tattare kaga kai kuma ta tattare ido da baki da hanci da kunne to karka yarda idan kai kalli abin da Allah ya hana ka sashe kalli abin da Allah yake so karka yarda bakin kai faɗa abin da bai dace ba ka sashe faɗa abin karka yarda kunnen kai da abin da haka hanci to duka wannan ka kiyaye kai da duk abin da kai ya tare shi kiyaye shi haka kuma ciki shi ma abin da ya tara ka kiyaye shi baka sa mishi haram sai halal kuma baka bar harshen ka yayi zina ko luwaci ko wani abu da tunan mota da sauran da abubuwan da annabi mana bayani to wanda mutum yayi irin wannan abu to shine yaji kunya Allah hakikanin kunya ba kunya ba mutum ga ina jin kunya ina jin ba wannan ake nufi ba abubuwan da Allah ya ce ayi ayi abin da ya ce a bari a bari shine ainihin kunya yawwa to sannan kuma ya zo cikin hadisi cewa arba'un min sunanil mursalin abu hudu yana daga cikin sunnan manzanni al'adansu ne abu hudu an san shi da manzannin Allah التعطر والنكاح والسواك والحياء ساتلاري دين أوري دين أسواكي دكميا الله أكبر to wannan ɗabi'o'in annaba ne wannan hadisi ne ke nuna ake mana wannan magana da haka kenan mai koyi da manzannin Allah sallallahu alaihi wasallam mu zamanta muna satilare muna yin aure muna sa aswaki ko muna jin kunya kamar da na faɗi hakikanin kumya ake nufi ba wai kana da kumya nake da abubuwan da Allah yake so ka yi abubuwan da Allah ne ka ka bari to ka shi kumyan Allah kenan eh to sannan kuma eh ai akwai wa qala al-fadil rahimahullah itmalan fadil Allah ya shi kanshi madaukin sarki yace khamsatun min alamati min alamati shaqai abu biyar yana daga alaman taɓewa da tsiya rashin arziki a wurin Allah wal iyadu billah alqaswat fil qalb kekashewar zuciya mutum ya zamanto zuciya shi mai tauri ce ba ta da taushi wa jumudul aini da kuma daskarewan ido ma'ana rashin hawaye ko karamcin hawaye daga tsoron Allah shi ba abinda na sha'anin tsoron Allah ko na tausayi ba abinda yake sa shi kuka wannan ma yana daga cikin alaman shaqa wal iyadu billahi taɓewa wa qillatul haya'i da kuma karamcin kunya والرغبة في الدنيا da kuma kwaɗayin duniya wa turul amal da kuma dogon guri to kar mutum ya yarda wannan biyar kin ya same su ko ɗaya ma daga cikin da suna daga alaman shakawa da kuma rashin sa'ada ma'ana tacewa da rashin arziki rashin sa'ada na Allah arzikin Allah sannan kuma warwiya arwaito an umara daga sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu أنه دخل سيدنا عمر يشجع على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورما أيكي سراد أمن سأل الله استبت أجريشي فوجده يبكي سيسامع النبي ناقوكا فقال سي عمر يتي ما يبكيك يا رسول الله يساك كوكا يا مائكين الله قال سي النبي يتي أخبرني جبريل جبريل نيباني لاباني أن الله تيوى الله يستحيي من عبد يشيب في الإسلام أن يعذبه cewa Allah yana jin kunya daga bawan da har yayi furfura a cikin musulunci cewa ya mishi azaba Allah yana jin nauyin hakan yana jin kunya cewa yayi ma yayi ma bawan da har yayi hurhura a cikin musulunci ya mishi azaba Allah yana jin nauyin hakan yana jin kunya hakan to shine sai manzon Allah ya ce afala yastahi shehu min Allah ta'ala an yadnaba Allahu akbar annabi ya ce to kuma shi tsohon bayyajin kunya Allah madaukin sarki cewa yayi zunubi wa qad shahaba fil islam gashi kuma har yayi furfura a cikin musulunci kuma haka tafi annabi yana kuka dan haka wanda ya furfura a cikin musulunci to ya kamata ya fi kowa jin kunyan ya ma Allah zunubi tunda shi ma Allah har yana jin nauyin ya mishi azaba dalilin furfuran nan to Allah sa mu cikin irin wa'annan an daraja annabi sallallahu alaihi wasallam warwiya sannan kuma arwaito an Anas daga Anas radiyallahu ta'ala anhu kala yace خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أيكي ترى دا أمس الله ثبت أجريش يافتا يوما وترانا إلى غنم له زوا وسو كنانا دبو بيناشي ستماكي دا أواجي سنيا غنم وفيها أجير له يرعاها كما أتكن دبو بينا النبي صلى الله عليه وسلم أكوني ما أيكتي وان دا يكي أيكي بيا yar'aha yana kiwon wannan dabbobin na annabi wa idan bil ajiri mutasharridun sai gashi wannan ma'aikacin nan ya tsiraitu fiha a cikin ta ma'ana ya fidda tufafin shi annabi shi taro shi yayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya taro shi yayi zar wannan mai aikin nan wanda aiki wanda yake kula da dabbobin annabi ana bin shi fada'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirawo shi fa qala lahu annabi yace mishi kam laka indana min ajrin ladanka a wajen mu nawa ne nawa gare ka na lada a wajen mu fa qala sai wannan ban Allah yace ya rasulullah ya manzon Allah alam ahsinir ri'ayata yanzu shin ban kyauta ta kiwon bane wal wilayata da kuma shibinta ma'ana yana yana wai yana ganin sai ai aikin shi mai kyau ne menene ake zargin shi har za a bashi kuɗin shi a sallame shi qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inni la uhibbu an yakuna fiha man la yastahi min Allah azza wa jalla idha khala subhanallah sai annabi sallallahu alaihi yace lalle ne ni ba na so ya zamanto a cikin wannan dabbobin na akwai wani wanda bayya shin kumya Allah wanda yake ya buwa ya girma in ya kaɗai da idan yana shi kaɗai ba mutane bai shin kumya Allah to ba na so ya zamanto cikin cikin dabbobi na Allahu akbar kaga kenan wannan duka eh sai mu kokari mu aiki da su insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh